أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومدار العظيم يا همة شفيد لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah a muna cikin karatun littafin yaqutul farida na ashek imamun nazifi alayya rahmatullahi wa ridwani za mu tashi a ina
فصل في أسباب إيبال الأعمال نسأل الله السلامة وسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى فصل فصلي kenan fi asbab ihbat al-amali game da sabubban da suke janyo rusa ayyuka نعم wasu ilkhatima da kuma mummunan cika wal iyazu billah muna neman fafaka da kariya wurin Allah wala tubidul amala hmm?
ولا تهبط الأعمال Kada ku- بالكذب والرياء kada ku rusa ayyukanku da jiji da kai da riya wato jiji da kai yana rusa aiki نعم domin jayayya ne da Allah مم.
sai Allah subhanahu ta'ala ya lalata aikinka مم.
saboda kana ganin kai wani ne مم.
shi yasa Allah yake cewa ah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton cewa suna kyautata aiki amma ba san munanawa suke ba isa Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku ku ji ku wasu ne jin ni wani ne ni na kai مم.
ƙa'idar Allah duk mutumin da ya ji da kansa ya ci wai shi shi ne Allah sai ya ce mishi to kai ba kai ba ne domin ba a taɓa sara- sar- sarakuna biyu Allah ko sarki ne babu wani wanda zai sufantu da s- da sarauta a face Allah sai ya kada shi ya tsaye da sarautarsa نعم Allah ya sa an gane don haka ne manzo Allah ya ce yana daga alaman tashin duniya ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayi kaga kowa na ji da ra'ayinsa shi shi shi shine shi abin da yake gani shine annabi ya ce dan kaga haka idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan muttaban ko wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayi fa alayka bi khuwaisati nafsak nafsik idan ka ga rowa a barbi da son zuciya a bari wa biyayya مم.
da kowa na jiji da kansa to kai kiyaye kanka نعم ka ji da kanka نعم Allah ya sa ku an gane نعم
wannan kenan kar ku rusa ayyukanku da jiji da kai war riya ka ku rusa ayyukanku da riya domin manzan Allah Allah manzan Allah yana cewa duk wanda ya aiki ya nuna ma wani ranar alkiyama Allah zai ce izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi amalikum نعم faltanzuru hal tajiduna indahum zaza'an نعم ku je gurin wanda kuke nuna musu aikinku ku je ku nema sakayya duk aikinku Allah ya rusa saboda riya shirka ce kankanwa مم.
da kar ku lalata aikinku da jiji da kai da riya riya shine nuna ma wani aiki yin aiki don wani ya gani ko don wani ya yaba ko don wani ya soka yasa Allah ya ce alladhina hum yura'una azaba ya tabbata ga masu sallah su ne masu nunawa da ibadarsu Allah ya kiyaye نعم wani abu ta sannuyi haka nan mak- kwatankwacin riya shi ne ta sannuyi kirkiran abu ko yin iya yi akan wani abu don a ganka haka nan kana tafiya normal da kaga tana kallon ka sai ka fara kaɗan fara bayyana wani kana tafiya wanda ba haka ke yi ba shi ne ta sannuyi مم.
ka gane نعم نعم kana karatu sai budurwarka ta zo ko wani sirikinka ko wanda kake sanya banshi sai ka fara gyara kana kalkale kana yi yanda da ba haka ke yi ba kana iya yi kana kalkalowa shine tasannuyi ka gane da kyau kana kana wa'azi sai wani ya zo dama kana Allah Allah ya shigo sai ka fara wasu iya yi wanda da ba haka sifar ka yake ba haka ke yi ba shine tasannu'i shi ma duka kwatankwacin riya ne yasa ce ibtiga'al li sum'ati domin neman wani ya jika domin neman jiyarwa an gane an fahimta نعم shi ma duk na lalata aiki to وقذف لمحسن Ha.
لمحسن hakanan yin بالزنا hakanan yin kazafi ga katan- ga katangage an gane نعم wa rammihi bizina da kuma jiban shi da zina duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga mafi girman zunubi annabi ya ce akbarul kaba'ir ashirku billah sai ya ce wa qazful muhsanatil gafilat ko Mhm.
وترك صلاة العصر من غير من إلة haka nan da barin sallar la'asar ba tare da dalili ba نعم annabi ya ce duk mutumin da ya bar sallar la'asar ba dalili za a tattara aikinsa gabaki ɗaya wuri ɗaya sai a raba shi uku a ƙona kashi ɗaya in ya ƙara bari da gangar a ƙona kashi ɗayan cikin biyun can in ya ƙara bari a ƙona wancan kashin sai ya zama duk aikin da ya yi, in ya je gaban Allah za a ce ai ka bar la'asar uku
ميت a ga eh baka yi ta ba akan lokaci كوكو أتكين زمي eh kuma ba dalili نعم
kaga Allah ya kiyaye
ومن الأزيل أجرة بعد كده da hana ɗan kwadugo sakamakon kwadugonsa bayan wahalarsa
وأكل الحرام السر في في- amdan عمدا وردتي wa akil halal harami sarfi da cin haram tsantsa asirf da cin tsantsan haramun kana ko wanda shi tsantsan haramun ke ci ga su yan kidnapping nan ga barayi nan ga karuwai nan su tsantsan haramun suke ci ba wani miss kawai haram din suke nema to wannan shi ma yana da janyo mummunan cikawa ka gani don manzo Allah ya ce mallam yubali min aina tasaba rizqahu lam yubali Allah min ayi babin alkhalahu nar duk wanda bai damu ba ta ina ke samun arzikin sa to Allah ba zai damu ba shi ma ta wata kofa ya shigar da shi wutan jahannam duk wanda bai damu ba da wannan amdan da gangan wa riddaci da kuma yin ridda ridda ma tana janyo lalacewan aiki gaba daya duk aikin da kai kana yarda shikenan ya koma zero daga lokacin za a fara lissafi in ka tuba ka gane to
بنسبة للدين أو قدوس لربنا riddan shine ta hanyar dangana kishiya ko kuma faruwa ga ubangijinmu Allah ya fi karfin haka
ونسبة فعله لعبد بتلكة da da danganta aikinsa aikin ubangiji نعم li'abdin ga wa- da wani bawa bi khilqati go cikin halittinsa wa nisbati wa nisbati fi'lihi li'abdin da danganta aikin ubangiji ga wata bawa ga wani bawa daga cikin bayansa bi khalqatin ne ko bi kilqatin ne
بتلكة
wurin samar da shi ko rasa shi an gane? Mhm.
ومنها تهاون برتبة خالقي
yana daga cikin ridda wulakantar da darajan ubangiji
وشم لأملاك وشتم لأملاك.
لأملاك.
da kuma zagin mala'iku wa alin nubuwati ko zagin ma'abuta annabta annabawa
وتغيير أسماء الإله المضافة laha a abudu سبحانه من نقيصة wa tagyiru asma'il ilahi yana daga cikin ridda akwai canza sunayen ubangiji نعم almudafati laha a abudu wanda aka jingina musu a abudu abdu نعم an gane نعم
ana jingina musu abdu jinginawa na ɗaukakawa na abin nan نعم sai ka canza su da wani suna da nufin tauyewa ka gane مم.
kama a ce abdullahi sai ka ce abdullahawi wannan ai baban wasa ne ya cika wasa ka gane نعم ko ka ce abdurrahman ka ce abdullahi ibne wannan ai ana ai wannan baban wasa ne ko a ce abdurrazzaq ka ce kai abdu shaydani wannan ai shaydan ne ka gane ka fahimta مم.
To, subhanahu tsarki ya tabbata gare shi min naqizati ya tsarkaka gabarin tawaya.
نعم ولو كان جاهلا ولو كان غير قاصد فذا مذهب المكتوم بدر الحقيقة
Eh?
ولو كان جاهلا Subhanahu tsarki ya tabbata ga Ubangiji min naqizati daga dukkanin wani tawaya. An gane?
Mm.
Walau kana jahilan wanda yayi wannan abin ko da a halin rashin sani. Domin ba a yi ma mutum uzuri da rashin sani a cikin waɗannan mas'alolin. walau gairi kasirin koda ba da nufi yayi ba ba da nufin tawaya yayi ba tawayewa yayi ga darajar ubangiji in dai ya haka to yayi ridda ka gani مم.
haka gurin danganta aikin ubangiji ga wani bawa misali wurin halitta a cewa ne ai shi ya ba wani shi ya tsamo wani daga rashin lafiya ko a ce wani shi ya kashe wani ko da da rashin sanin ka faɗa haka domin ba a uzuri cikin haka an gane مم.
ko kuma ka ce gurin wannan canza sunayen ubangiji ko da da rashin sani yayi kuma ko da ba da nufi yayi ba faza ruko da wannan wannan abin da muka faɗa mazhabul maktumi shine matafiyar maulan muhammad tijani abin ɓoyewar daraja badar laƙiƙa ce wanda yake wata ta haƙiƙa watabdilu yana daga cikin rudda canza ma ƙarƙa na fiddini wadiyan abin da ya kasance bayyananne a addini ka zo ka canza kamar zakatin kamar hana zakka abu ne bayyananne ma'alumu biddini fiddini biddarura abu ne sananne a addini wannan kowa ya san shi amma ka hana zakka ka ce ba za ka bada ba kaga wannan rudda ne auka talili battatin ko kuma kamar halasta mace da aka sake ta saki uku li awwali zaujin ga mijinta ta farko na farko mijinta ne sake ta saki uku kace ai ta halasta gare shi bayan Allah ya ga mana ya ga mana at-talaq marratan saki dai da za a iya yin kome biyu ne famsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan wannan kenan to ka halasta matar da aka sake ta saki uku ga mijinta na farko din kabla ilaji kafin ta aure har a sadu da ita nakihin shi wanda ya sadu da ita ya shi wanda ya aure ta ya sadu da ita yana mai aurenta kafin saduwa saduwa da aka yi ta dan aure namijin na biyu kaga idan mace aka sake ta saki uku to ma- namu- mij- mijinta na farko ba ba ta halasta gare shi ba sai wani namijin ya aure ta har bayan aure ya sadu da ita sannan ya sake ta sannan wancan ke da haƙƙi ya aure ta amma ko bayan aure in dai ba su samu sa- ba a samu saduwa ba to ba zai ba shi da haƙƙin aurenta dole sai iyon wancan ya ɗanɗana zumanta ita ma ta ɗanɗana zumarsa sannan sannan ta iya dawowa in wancan ya sake ta gurin mijin farko to halasta macen da aka sake ta saki uku ga mijin farko kafin a sadu da ita da aure shi ma riddan wani yana daga cikin ridda ta sahudun nuna fushi li'adil musibati saboda musiba da Allah ya jarabci bawa da shi ومن يدعي كشفا duk wanda yake da awan kashafi Allah sa an gane ya yawan hijabi cewa Allah ya bude masa yana ganin abubuwan da suke mugayyabat ababen boyayyu wasirin ko yake da awan wani sirri ke bantacce daga cikin asiran Allah wilayatan ko yake da awan walittaka ke bantacciya ko gamamma wa mashikatan ko yake da awan martaba shehunta ya tsaye da kansa domin tarbiya ya kafa kanshi akan tarbiya alhali ƙarya yake yi wannan a gaya masa ya mutu zai mutu ala su'i khatmati bisa mummunan cikawa Allah ya kiyaye ka aqil liwalidin haka wayanda za su yi mummunan cikawa kamar dai mutumin da ke wulakantarwa ga iyayensa wa muzil khala'iqi ko mai cutar da halitta wa mudmin kamrin ko mai dawwama cikin shan giya ko mai dawwama cikin zina ko mai dawwama cikin annamimanci da gulma wanda koyi tuba Allah ya karbi tubansa wasabbin haka nan wanda zai mummu cikin masu mummunan cikawa akwai mai yin zagi li'alil mustafa ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw sahabi ko mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awil awliya ko mai zagin waliyan Allah mutlakan a saken su wato rayayyun su da matattun su Allah ya sa an gane duna taubati muddin bai tuba ba wayannan shi ma zai yi mummunan cikawa Allah ya kiyaye na'am aslin fi ba'dil adabil maqlubati min al-ikram faslun fi ba'dil adabi fasali game da wasu yankin ladubba al-matlubati min al-ikwan wanda ake nema ɗan uwa tijana su kula da shi su kiyaye shi wa inda liqa wa inda liqa tasabahu duna kulfati bi bashin wa ruhubin duna qabdin ubusati wa inda liqa sayin da kuka haɗu matsayinku ‘yan uwa na Allah ta safa wuto ku gaisa da junanku hannu da hannu, duna kulfatin ba tare da wahalarwa ba, an gane matsawa kana ka, ka, ka, ka dage sai ka gaisa da mutum ka ta mishi fadanci kai ta wane kaza kana tsutsugunnawa kana mishi fadanci kana tsarkake shi wannan sai ya rinka jin kunci sai ya rinka jin kana matsa mishi kana wahalar da shi sai in ya ganka ma ya boye so da yata nan kuka haɗu za ka yi ta mai alaƙara girma ranka ya daɗe kana mishi wasu abubuwa na kulfa na fadanci to a gaisa ba wannan kulfa ɗin bibashin da sakin fuska wa rubin da tarba da yalwatawa kenan duna kabdin ba tare da damkewa ba ubusati da matsa fuska da ɓata fuska bashu yana fuskantar kabdu rubin yana fuskantar obusa idan aka ce an yi murmushi to kaga ba a damke fuska ba kenan aka ce an sake kaga ai ba ba a murtuke fuska ba kenan ka gane da kyau ai biyun nan kai ai kar ai biyun can to wannan kenan sannan wa inna iftiraqi majma'in sa'ir rabuwan wani gurin taruwan da kuka taru sa'in da za ku rabu a wani gurin taruwa da kuka taru an gane kalwazifati kaman gurin taruwan wazifa da makamancinsa na wuraren da 'yan uwa suke haduwa an gane shi ma ku yi wannan gaisuwan wala budda babu makawa min taqdimi wurin gaisuwan nan a gabatar da azka tahiyyati mafi tsarkin gaisuwa yayin da za a yi wannan gaisuwar na haduwa ko gaisuwa na rabuwa Allah ya sa ku an gane shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wala da tadabaru ya zo a cikin hadisin manzon Allah cewa kada ku rinka juya ma junan ku baya wannan ya kullace wannan wannan ya haɗu da wannan ya kau da kai wancan ya kulla kau da kai wala ta daga daukar ku rinka yayyanke zumuncin junanku ku kunu ku kasance ibadallahi ya ku bayin Allah ku kasance ikwana khirkatin yan uwa na tsimma wato khirka wani irin tsumma ne da bayin Allah ma'abota ɗariƙan sufaye suke sawa kuma suke ba almajiransu saka a da duk irin shigan da kake yi idan ka zo zawiyan wani daga cikin waliyi sufi to dole ka bar shigan da kake za a nemi wata riga ta tsimma ko irin rigan da 'yan wannan zawiyar ko 'yan wannan gidan ibadar suke sakawa ko da sarki ne sai ya sa kalan wannan kayan za ga wata kalar riga ne da wata kalar hula da wata kalar mayafi to haka suke yi sai wannan ya zama musu kamar tsumma wanda duk wanda zai shigo cikinsu sai ya saka ana nan sai ya zama kamar uniform kamar uniform gare su sufaye da an gansu wannan da an ga wannan kayan a jikinka to uniform ne na kai sufi ne sai da tambaye ka sufin ina ne kai Allah ya sa ku an gane to sai ya zama kamar uniform na mutane da ake sakawa idan ana maulidi sai su saka uniform me saka uniform ke nuna wai mu muna da tsari kanmu daya zuciyarmu daya manufarmu daya inda muka dusa daya sai ga makarantu su ma sun yi uniform wai kamar su gaya muku ai muna da tsari muna da dokoki kanmu daya makarantarmu daya malamanmu ɗaya gurin zuwanmu ɗaya to sai mutane suke isti'ara suke aran wannan kalmar sai ce kai ka zama yan uwan uniform mana wato yan uwa na uniform shine yan uwa wanda suka hada koman su kamar yadda kaga uniform ya hade iri ɗaya kowa ya saka fari ba za ga wancan fari wannan milik ba a kowa abin da ke jikinsa fari ne to haka kowa manufansu tsaye a tsari suke sun haɗa kansu kamar yadda wannan uniform ɗin ya haɗu haka kansu ya haɗu Allah ya sa an gane to shine ake isti'ara ku zama ƴan uwa na uniform ku zama ƴan uwa na tsimma wato ku haɗa kanku ku haɗa manufarku kar kuna gini wasu na rusawa ku haɗa manufarku ku zama masu tsari kar ku zama marasa tsari wannan yayi can wannan yayi can an taro wannan wannan yayi can an taro wancan ta can an taro wancan ta can wancan kayan shi daban wancan ya dausa ko riga wando daban Allah ya sa kar ku zama haka ku zama ƴan uwa masu tsari ƴan uwa masu gamamman kaya uniform mai launi kala ɗaya da manufa kala ɗaya Allah ya sa ku an fahimci ni to wannan kenan ke kaza ka haka nan ta'awanu ku taimake ku yi taimakekeniya alal birri bisa ga duk wani abin da a cikin sa akwai biyayya ga Allah wattuka da kuma duk wani abin da a cikin sa akwai tsoron Allah wala da ta'awanu kada ku taimake ku yi taimakekeniya tsakaninku da junanku ala fili sawatin bisa aikata mummuna tahadu sannan ku yawaita kyauta ta habu sai ku ƙara soyayya ga junanku hadisi na manzo Allah ya ce ta hadu ta habu ku yi kyauta in dai har kuna kyauta to za ku rinka son junarku baina kuma tsakaninku dona kulfatin sannan wurin kyautar ma kar a yi da takurawa Allah ya sa an gane in kana matsawa kanka ko dan uwanka ya zo wurinka to sai ya zama yana kuntata kai ma kana kuntata sai ya zama baka so ka zo shi ma baya so ya zo domin bayan Allah suna cewa mafifici daga cikin abokananku wayanda kuka sake da su kamar yadda kuke sakewa idan ba sa nan wa aduli mutajin ku ba ma mabaraci mai bukata an gane walau shiqqi tamratin ko da tsagi ne na dabino Allah ya sa an gane manzo Allah ya ce ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye kanku da wuta walau bi shiki tamratin koda da kimanin tsagin dabino dawul gilla ku bar mummunan kuduri mummunan kulli baina kuma a tsakaninku domin ku yan uwa ne mu'minai Allah yana ce a cikin mu'minai wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin su mumine muna tumbike abin da ke kirazan su na kulli ikwanan suka zama yan uwa ala surrin mutakabi na a shimfiɗin su suna fuskantar junansu to ku zama haka kuma tun kafin a je can a wa kullu daginatin da kuma dukkanin wani mummunan kuduri wala tuhumilu kada ku watsar da haƙƙal ikai haƙƙin yan uwantaka bidai'atin da tozartarwa kada ku bar shi bidai'atin ta hanyar tozarta shi da wulaƙantar da shi Allah ya sa an gane a faman bayya alhuquqa domin duk wanda ya tozartar da haƙƙoƙi na ‘yan uwansa, to shi ma yubla bidai'atin za a jarabce shi da tozarta haƙƙin Allah. Duk mutumin da ya tozarta haƙƙin ‘yan uwansa, a kwana a tashi sai Allah ya jarabce shi da tozarta haƙƙin Allah. Allah ya sa an gane. Kamar yadda duk wanda yake zagin waliyai wata ran shi kaga ya zagi sahabban annabi. duk wanda ke zagin sahaba annabi wata ran sai kaga ya zagi annabi an gane to dan haka duk wanda ke tozartar da hakkin yan uwa shi ma sai ga wata ran an jarabce shi bidai atin da tozartawa ga hakkin Allah wannan kenan wa zaka imtihan wannan kuma jarabawa ne min ilahil khaliqati daga ubangijin talikai wato Allah eh lizalika don haka ne don wannan jiraba wanda aka gaya maka ba an cewa zalikam tihanin ba wannan kuwa zai zama don jarabawa ga ubangijin halitta lizaka domin jarabawa ne ma na ubangijin huffat jannatun bil makari aka kewaye aljanna da abubuwan ki domin a jaraba ku a ga wanne za ku ɗauka Allah ya sa an gane aka kewaye aljanna da abubuwan ƙi abubuwa masu ƙunci masu nauyi don a jaraba imaninku kama hufatil jahimu aidan kama yadda kuma aka kewaye jahannama bishawati da abubuwan sha'awa amma abin ƙi ne a shari'a wafin ruminar da'awa sannan bayan haka ku gudu daga da'awa wato kirkira wa kai abin da baka da shi jingina wa kai matsayin da baka kai ba wala tantamula kada ku danganta kanku zuwa ga da'awa domin mafi girman fitina ne da bala'i wa qulu abidullahi ku ce da harshen ku da zuciyanku an tambaye ku kuwaye ku ce kananan bayi ne na Allah annal bariyati mafi koma bayan halitta la tazzaru abdan kada ku wulakantar da wani bawa ala ayyi halatin yakuna alaiha duk wani halin da ku ganshi akai ko gurgu ne ko makaho ne ko kuturu ne ku wulakanta shi fashghalu ku dai ku shagaltu bukhwaisati da kebancewa da shagaltuwa da kawunan ku da abin da ya shafe ku domin Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hataritum ah wala da tarahab sannan kar ku rinka yin ruhbaniya wala da tarahab kada ku ce za ku yi ruhbaniya domin manzo Allah ce la ruhbaniyata fil islam me ruhbaniya shine mutum ya ce ba zai aure ba zai je dauji ta ibada ba aure to kada ku yi haka wala ta ta'azzabu kuma kada ku yi gowarantaka wato bayan mutum ya yi aure daga baya kuma ya ce ba zai ƙara yi ba zai rabu da matar shi zai sallame ta ya ba ta kuɗi ya zauna shi kaɗai ta ibada wala ta jarradu kada ku tsaraita kanku an asbabi ishati daga hanyoyin samun kuɗi da za ku rayu da shi an gane ka ce kai ba za ka yi sana'a ba kawai za ka zo na kai tauridi ne a kar ku yi haka ka tsare ta kanka daga wani hanyar da za a yi aiki a samu kuɗi kar ka yi haka an fahimta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani saurayi a falista saurayin nan kullum zai zauna ya ta ibada kowa zai tashi tafi kasu ya ce kai me ya faru ya baka zuwa kasuwa ne kai sai ce wallahi ina da dan uwa shi zai rinka zuwa kasuwa yana samo kuɗi ni kuma zan zauna nan in ta ibada shi zai rinka ciyar da shi sai manzo Allah ya ce huwa abadu minka ai to shi ya fi ka ibada eh ai shi ya fi ka tsayawa da ibada an gano to
kasbin yin hanyoyin samun kuɗi da zaka tsaye da rayuwarka kamar hanyar fatauci
na'am wa hirfatin ko sana'a wa harsin ko noma ko kasuwanci fatisatu ushirin riziki domin tara cikin goman arziki yana cikin ƙulla ciniki na'am daula gisha ku bar yin algush ku ɓoye aibin kaya walake da a fil ku bar yaudara cikin siye da sayarwa wa mun gashiya na falaisa cikin sayarwa da siye na'am bai sayarwa shira'i siye na'am ba man gashana domin manzo Allah ce duk wanda ya mana algush na'am balaysa min ahli sunnati baya daga cikin mabuta sunna baya tare da mu na'am wa in ammatil balwa wala ta tahafatu tahafutu kada ku rinka yin sake da wasa bi bai'ikum da kasuwancinku domin manzo Allah ce man lam yubali min aina tasabal mala lam yubali Allah min aina adkalahu nara duk mutumin da bai damuwa ta ina kuɗi ke zuwa mishi shi ma Allah ba zai damu ba ta wata kofa ya shigar da shi aljanna na kar ku rinka wasa da kasuwa duk ta inda ta faɗo kawai a samu kowane irin ciniki ne ba dai za a samu ba shikenan kulla ta kawai kaga wannan wasa ne a ce kawai kana sakaci da abu kawai ya za a yi ne duk in ta zo kawai sai dai ka ko ta ina ta zo ba ba ruwanka ta wannan hanyar ya halasta ko bai halasta ba kaga wannan wasan an gane da kyau Ah. na'am وفي جميع معا وفي جميع المعاملات كيسو بشراج sannan ku kiyasta shari'a cikin duk mu'amalar ku ku rinka sa addini نعم har a cikin kasuwancinku duk ba wai duk kasuwancin da ya zo maka ba kawai kana sakaci an gane da kyau نعم a ku rinka kiyasta shari'a duk mu'amalar ku na duniya ne ko na addini ku rinka sa shari'a ya yake shi sa aka so kafin ka fara kasuwanci ma ka samu babban babul biyu'i ka karanta نعم domin ka san kasuwanci نعم ka rinka duk kasuwancin da zai ka rinka hada shi da shari'a نعم ko kuma ka ce wala ta tahafatu kada ku sa wani ya faɗi ya yi asara a cikin cinikinku an gane sanadiyanku wani ya faɗi ya yi asara kuna sane don ku ci riba نعم
to wannan kenan wa yana matil balwa idan musibu sun yawaitu kamar da na gaya muku haramun ya yi yawa wasu dat masaliku hanyoyi sun toshe نعم babu wani hanyar da za ka samu halal ko kasuwanci ya tsabtatu yadda ya kamata نعم to fasirtum sai ku zama masu lalura نعم ka mutsarin kamar wanda ya bukatu ila aka da jifati zuwa cin mushi نعم an gani نعم kaga haramun ne to amma tunda yana abin nan Allah ce hurrima alaikum hurrima alaikum mai tatuwa dan wala mulkin zuwa ma wala bi ghairilla a inda Allah ke cewa
نعم
to
فمنها خذوا سد الآيات بالاقتناء
ku zusar da hayati ku rika daga mushi ko kuma daga abin da yake haramun idan lalura ta kai lalura saddala haya minha daga wannan abin نعم saddala hayati don tun kuɗi rayuwanku نعم don tsare rayuwanku نعم bilaktina amma ba ajiya نعم وقال بأخذ الذات بعض الأئمة وان daga cikin malamai وقال ya bada fatawa bi akhz zati cewa za a iya daukan guzuri نعم فمن كان آلة على الناس يصدر ku sani duk wanda ya zama nauyi akan mutane ai wannan sai a wulakanta shi ka zama kai kullun ya dai a baka نعم يؤد من النساء ومن kuma za a lissafa shi daga cikin mata da kuma jinsin yara ƙanana kunyaaki sai sakaran ka zama shaho ya kai dan uwana sai dulubumatin libumatin yusidu libumatin da yake zuwa ya farauta domin ya ciyar da mujiya ita mujiya ba ta gani da rana Mm, shaho shi zai je da rana ya farauta sai ya kawo mata mm.
kuma ya ishe ka daraja manzala ce yadul uliya khairun min yadis sufla Na'am, a ce hannun kai kake badawa ya fi a ce kai ake baka na'am, an gane da kyau na'am.
tuna ka zama shawo kar ka zama mujiyar da ake kawo mata a ka zama shawo da ke zuwa ya farauto ma mujiya Na'am.
eh Fa aka sisu bi wasu sabwatin wa anusati.
mamakin lalacewan asufanta kai da sifa ta sabuwa yarintawa nusati ko matinta Mm. Fa qum wabtagil halala ka tashi ka nemi halal bil kasbi wal ta hanyar tsororanta nemanta da kuma gajiya wala ta kallon inda asabi kada ya ka sake ka zama nauyi a wurin ma'abota arziki ta kalma abizadin kalgaribi wa abir sabili takanna aka wadatu bi zadin da guzuri mafi isuwa kalgari bi kamar yadda kaga bako yana us- isuwa da iya abin da ya samu ya tattara dai ya wuce wa abir sabili kuma ka, ka wadatu da guzuri ko dan kaɗan ne kamar yadda ga shi ma matafi yana wadatuwa
na fa hasbu zaini aw ya ishi mutanen biyu ya ishe mutane biyun nan Mm.
wato bako da matafi hausal bu- bulgati guzuri mai isarwa duk guzurin da zai isar da su ko shi suke nema ya ishe su Na'am. wala tattakis ajran ala fi lida'atin kada ka riki sakamako lada da za a rinka biyan ka akan aikata wani aiki na biyayya ga Allah a ce wai ana biyan ka albashi kana limanci a wannan kuskure ne an gane to amma ko malamai sun ce idan ya kasance ba ka da wani hanyar da za ka yi kasuwanci kuma wannan limancin zai iya hana ka kasuwanci kuma ga nauyin mutane da yawa kanka to shikenan su su tsaya maka kuma ka tsaya ma addininsu na'am na'am ka ilimin imamatin kaman sanar da ilimi ko limanci azanin azanin ko kiran sallah wa khutbati ko kuma huduba huduba na aure ko kuma wani irin huduba abin da ake yin huduba ma- wato magana ne na wa'azi wanda mai huduban yake yin su ga mutane tararru to za ka yi ibaya ahli kuwwati waɗannan abubuwan ba ɗabi'o'i bane na ma'abota gwarzantaka da biyayya ga Allah samadi wa qala biman izaka ba'du la yawmati
Ah, wa qala biman izaka ba'd la'immati wasu daga cikin shugabanninmu wa qala sun bada fatawa biman izaka cewa haka ma kwata-kwata bai halasta ba نعم وجانب أكل تقصير واللهو والغمن أكل جد والتشمير والتشمير يا ابن كريمة وجانب أكل تقصير
wa janib aka taksi- ah, taksira taksiri aka taksiri kuma ka nisanci ma'abocin sakaci wallahi da wasa walzima kaman walziman nan ka lizimci akal jiddi ma'abocin ƙoƙari wata shimiri da ɗawar ɗamara yabna karimatin ya kai ɗan mace mai daraja نعم an gani نعم ونفسك قوم باجتناب اللذائذ وصمت وقلة الطعام وعزلتي ونفسك قوم wa qawwim nafsaka kuma ka daidaita kanka bilcina billaza'izi wurin nisantan abubuwa masu daɗi an gane wa something sannan ka lizumci shiru kawaici sai dai zaka ambata Allah ko zaka faɗi alkhairi
وقلة الطعام ka lizumci kal- ka- ah, sannan kuma ka lizumci karanta cin abinci نعم وعزلتي ka lizumci kuma kauracewa mutane ka keɓance da Allah نعم وارد عن الغي عن اللغي عن اللغا warid anil laga anil ko anil laga ka kau da kai ما ليس gabarin وما ليس يؤتم
gabarin wasan banza wa ma laisa yutana da abin da ba, ba, ba a damu da shi ba abu ne mai mahimmanci bai shafe ka ba لسانك سم ka kiyaye harshen ka gabarin gulma ونميمة da kuma annaymanci وكسر وكسر من الأذكار من غير غفلة ka yawaita daga ambatan Allah launi launi ba tare da rafkana ba عن إظهار معناها بقلب مذلة tare da halarto da ma'anonin abin da kake karantawa tare da zuciya mai kaskantuwa a gaban Allah مهم. فذلك فذلك أنو الفت- أنو الق- Unwanul عنوان قبول.
القبول.
wato hudurin da zaka samu da zuciya kaskantacciya samun hudurin nan shine alaman karbuwan aikinka amma in kai aiki ba huduri alaman ba karba aikin bane an gane to shi aikin da zaka yi مم.
shine ke nuna cewa saboda mene suna ta innal hudura huwa ruhul amali
نعم Mhm.
آه، عنوان القبول وروحها kuma shine ruhin karban aiki domin duk ibada jiki ne معتدل.
hudurin da zaka yi a zuciyanka da halarto zuciyanka da zaka yi shine ruhinta kamar yadda mai ibna ɗalila ke cewa alasma'u yake cewa al'amalu ko لا وذلك- مهم. تز- ana ji ko نعم.
to shi huduri shine ruhul amal نعم innal hudura huwa ruhul amali نعم lalle huduri shine ruhinsa shi kuma yana cewa inji mai ikam- eh, ikamul adaiya yana cewa al'amalu suwarun qa'imatun wa inna ma qama wujudul ikhlasu fiha dukkanin wani ayyuka gunki ne tsayayya abin da ke tafiyar da su shine samun asirin ikhlasi da huduri an gane to wannan kenan don haka shi huduri idaru ma'anaha halarto da ma'anar zikirin da kuma zuciyarka shine unwanul qub- qubuli alama karbuwa wa ruwa kuma shine ruhin karbuwan aikin ruhin aikin
آه، What- وتدبير معناها da kuma عزيم المؤونة.
tafakkurin ma'anoninsu مم. عزيم المؤونة عزيم المؤونة wanda yake ah, mai girman ɗawainiya تتنب عن الإيمان عند التكاؤب ولا تغفلا عن حلها بالمشيئة tajannib ko
تتنب tajannab anil aimani ka nisanci yawan rantsuwa inda ta yayin magana ولا تغفلا عن حلها karkarab kana wurin warware ta بالمشيئة da insha Allahu ولكن وكن يجزا ka zama wayayye farkakke آه، وارتد لنفسك إخوة ka tattalan ma kanka yan uwa لدينك أو دنياك yan uwa na addininka ko yan uwa na duniya duka zaba لا ترد ولا تكن audar diwashati ko kuma yan uwa na kore kewa فهم زينة الدنيا domin yan uwa su ne kwalliyar duniya وأفضل عدة kuma su ne mafificin tattali ومن لم يوافق دع على فعل السنة wanda bai- bai bai haɗu ba akan haka hmm?
دع على فعل السنة
wato mallam yuwafiq wanda ba zai taimake ka ba ba zai haɗa kai da kai ba ala fili sunnati akan tabbatar da sunnan manzo Allah da'a wannan ka kyale shi a cikin yan uwa an gane نعم su yan uwa fa hum zinatud dunya sune kwalliyar duniya نعم wa abdal uddatin kuma sune mafificin tattalin da zaka boye dan wata rana wa man lam yuwafiq ala fi'li sunnati amma duk wanda bai taimake ka ba bai hada kai da kai ba wurin tabbatar da sunnan annabi da'a wannan kyale shi an gane fasubatu domin shi abokantaka da shi ta ci bi kulli madaratin sai ta zo maka da dukkan wani cuta yasiru min al-ida sai ga ya zama ma- daga cikin makiyanka fiyo ma hasrati a ranar nadama sai Allah ya ce al-akhillahu yawma izin badum li badin aduun illa al-muttaqun wa sahib zawi sirri kayi mu'amala da ma'abuta gaskiya Allah yana cewa la man taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya gondo ku imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ta'ish sai ka rayu fi sa'adatin cikin arziki walakin nan sai dai su mabuta gaskiya a azu sun fi wahala min bai da rahmatin fiye da ƙwan zabuwa Hmm? wasahib zawi sirkin haka ne masahib zawi sirkin na'am ta'ish fi sa'adatin walakin na wum a azu min bai da rahmatin sai dai su ‘yan uwa ma'abota gaskiya na'am suna da wahala sun fi wahala fiye da ƙwan rahma mai rahma makarwa kuma makwarwa fiye da ƙwan makwarwa Mm.
to walakin na'am wa- wakalit hususan kai hudda da keɓantattu daga cikin su in aratta safal hijira idan kana son tsarkin hankali sal- salamata sadrin kana son ka samu lafiyar kirji daga daga kiyayya ko hasada ma ulumi ma ulumi saniya tare da ilimi maɗaukaka domin ni za su iya gaya min in sun gaya min wani laifi ni zan iya shiryar da su a kai kuma ni zan iya control ɗinsu amma in kai mu'amala da gama gari to ba za ka fa'idantu da su ba gaskiya Allah ya sa an gane kuma za su rinka sa maka rashin lafiyar zuciya za su ta kawo ma gulma sosai amma in kai mu'amala da khususan za ka samu safal hija tsarkin zuciya lafiyar kirji na'am tare da ilimi maɗaukaka na'am eh wada kuldatul awalimi awami kabar hudda da gama garin mutane tazhabu bil baha tana tafiya da kwarjinin fuska ana ganin darajar ka sai a rinka daina gani wa'ibatin sannan kuma tana tafiyar da kwarjini wajihin wa'ibatu wajihin da kwarjinin fuska nan fa haya akbahu illati wannan ita ce mafi munin illa ina ga zamu kwana a nan ah, saboda lokaci kuma akwai uzurin da nake sa ran zan tafi idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu ci gaba Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure saboda karancin sani Allah ya fi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am akwai